أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتمي ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدرهم قدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وتتت الباقية لا زالت للأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله على المهاجرين والأنصار والتاجين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المقصوم وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قرب الأقرب فريد داني على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر بن وقائد إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله السداد يا همة الشيء ادري لنا بهذا المعذر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضا متقبدا مغانا كان أشراط الساعة na yi bincike akan baya da nake faɗa ina cewa jirgin sama an fare shi ne zuwan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala jirgin da ya fara tashi a duniya jirgin da ya fara tashi a duniya wanda ya fara tashi a duniya shehu ibrahim yana da shekara biyar a duniya shehu ibrahim yana da shekara biyar jirgin da ya fara tashi a duniya gabaki daya wanda ya fara tashi sama amma 1890 something inda suka fara amma bai iya tashi ba an fara kuma america ne jirgin fara tashi a duniya wannan shine daga cikin karaman shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an wanda duniya ya game duniya da kira akan zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine jirage na kowane nau'i kuma an yi ɗayin duniya ne shi yasa shi ibrahim a cikin diwaninsa za ka ji yana magana da zamani da zamani yake magana saboda abin da ke gudana a ciki da zamani yake magana na ta'an niyal asharara tsaha wa saƙali rijalun tuƙa wal ilmi wa rushd wal qawl salamu ahibba'i yaluhu bi mubsiri za ka ji shi yana maganganu yana maganganu yana faɗan abin da zamanin zai kasance domin kamar yadda na faɗa baya a 1958 aka ba wa ghana mulkin mallaka ko aka yanta su wannan daga shehu ibrahim yakin da shehu ibrahim aka yi da ƙasan faransa da turawa gaba daya ya ce karni na ashirin dole ku bar ƙasan wannan karnin ba ku da hannu a kai ma'ana lokacinmu ne wanda dalilin da ya sa kenan aka shirya a kashe shi wannan shine afirka ta samu yancin kai gaba ke daya shine al-ifriqiya lil ifriqiyin wannan duk a zamanin yanzu insha Allah za mu shiga yanda aka yi bal wa qadirun ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjilakum to min tahti arjilakum yana nufin algawas yanzu a duniya rasha tana da tana aje makamai a ƙar ta yi ta yi abin da na sojoji mai sunansa best na sojoji a ƙarƙashin teku e ta yi saboda haka kaga walwa qadirun ala an yafasa alaikum azaban min fawqikum an ajiye makamai a sama an ajiye kuma a karkashin teku kaga Allah ya tabbatar da wannan huwa qadirun ala an yafasa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjilakum ko an sa a sama an sa a ƙasa tunda duk duniya ba wanda ya kai rasha ƙarfi a ruwa duk duniya tunda suna da bes na sojoji a ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin teku su suka fara yi ko an yi an yi na biyunsu ne to a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama ga isharar da yayi kuma lokacinsa a lokacin aka yi kuma za mu iya bincike mu tabbatar wani lokaci aka yi kuma insha Allah za mu faɗa mu tabbatar da cewa manzan Allah ya yi gaskiya wanda da ba a san da hakan ba na bayan ƙasan ma ya aka ƙare balle na ƙarƙashin teku balle kuma na sama ibarun sallallahu alaihi wasallam bil gawasat manzo Allah ya ba da labari akan jirgin ruwa masu nitsu a ƙarƙashin ruwa ومن الأمور الإزام التي رأيناها ومن الأمور الإزام التي رأيناها كما قال صلى الله عليه وسلم من ظل هنا شوى القواسات وقد ذكرها الله تعالى أيضا في قوله هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا الآية وقد قدمنا الحديث الذي أخرجه أحمد mun gabatar da hadisin da Imam Ahmad ya gabatar a cikin masnad nasa min hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas daga hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas annan nabi sallallahu alaihi wasallam asila an hadhihi al-aya an tambaye manzo Allah me fa eh fasar wannan aya ya Rasulullah sai ce an amma innaha ka'inatun abinda kuka jin nan lallai zai kasance ji manzon Allah walam yati tawili ha ba'd amma ba yanzu ne ba lokacin na gaba zai bayyana za a gani ga shi mun gani ko mun ce an ce an haifi shi ibrahim 1900 shekara uku kenan to a cikin khilafa guda biyu 1900 ne ko 1998 to in 1998 ne khilafa ne na tarihi to shekara biyar kenan jirgi ya fara tashi a duniya in kuma 1900 shi ne ya fi ƙarfi na shi ibrahim to 1903 jirgi ya fara tashi a duniya kaga shekara uku kenan in a wancan riwayan ne shekara biyar in a wannan riwayan ne shekara uku haka abubuwan suke faja tawilin hadisin wurin ta'irat tawilin ya zo bayyana jirgin sama ko arraniyat lil qanabil wanda suke jefa bom wal alghan wal gawasat al gawas shine jiragen da akwai wani jirgi da ya zo Najeriya sai da ya zo Lagos sai da zai koma tukuna ya nuna isharar ya zo amma ba san ya shigo ba eh sun turo shi ta karkashin teku ya zo Lagos ya zo gama abin da zai zai koma tukune dan daga aka gane shi kuma koma kasan ya tafi abinsa kamar kurungu a kasa eh tukuna aka gane gawas kenan masu tafiya ta talmayi wannan ma lam yakun fi zaman al-mufassirin shay'an min zalika a zamanin farko wannan aya ba ta fasarantuwa da haka domin ba su san wannan din ba fassarul azaba min fawqi sun fassaranta azaba min faukin sai suka sa fil muluku da sarakuna wannan ta haka arjilin a ta karkashin ku kuma suka sa bil abidi da bayi wala ya fa mutlani ba haka abin yake nufi ba amma su ma idrakin su sun yi idraki domin ko yanzu din a hannun a hannun malukun ne dai shugabannin su ne suke da wayannan kayan aikin eh su ne إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعل عزة أهلها أذلة كذلك يفعلون كاجا كينان ashe suna da idraki gwargwadon idrakin da Allah ya ba su sun faɗa sarakuna ne su ake nufi suke yin wannan azaba min fauke kuma au min tata arjilukum abidun to yanzu ka duba sojojin misali kamar masar da aka yi harbul alamiya a sali yakin duniya na biyu matansu aka tattara aka zo aka ajiye su aka yi musu gidaje aka ajiye su matansu nan to su ne mafiya yawa idan aka tashi yaƙi sai a ɗaya suka wata da su sojoji su dinga fasikanci da su duk yayin da suka haifa sai a kiyaye su ne kuma sojojin a yaka aka yi ko gal daga masar an ɗauki mata an tafi su da shi aiki tun harbul alamiya a sani mutum yana cikin duniya ne asali in baya bincike bai san ma me yake gudana ba amma anguwa guda ko in ce gari guda aka gina da masu gadin su to garin gabaki daya matan da mazajen suka mutu a yaƙi su aka musu gidaje su lokacin da ake bukata da su in za a yi yaƙi kawai za a ebi matan ne saboda a kai wa sojoji su dinga fatikanci da su duk wanda suka aihu sojojin su kuma za su karɓi yayaye na su yi training din sai sa su a cikin sojoji wannan ba ƙwarwa sa'adi ba ne kuma manzo Allah ya ce duniyan ba za ta tashi ba daga lika'un illa lika'un ibnu lika'i daga shege sai dan shege eh haka duniya za ta tashi to yanzu kuma abin da yake faruwa kenan to a duniyan yanzu yau bai kai kwana bakwai ba da matan saudiya lebanon maghrib masar sun yi zanga-zanga a duniya sun yi zanga-zanga yau bai kai sati ɗaya ba sun yi zanga-zanga cewa dole mai mata ɗaya ƙara mata biyu in ba haka ba to a yi hukuncin wa duk wanda bai yi aure ba a sashi a prison shekara goma eh shekara goma wasu suka ce a idan aka yi aka yi ya auren ya kara ya kasa to a je kawai a rataye shi ya mutu domin bai da amfani wannan matan matan larabawa ne suka yi wannan zanga-zanga yau bai kai kwana kwana biyar kwana biyar kaga alaman tashin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama duniya ba za ta tashi ba sai karkashin kowane namiji je inda zai aure mata 40 sai sun saura mata 40 sai sun saura to yanzu ko an fara tun daga shi an kai ga wannan ko an kai ga wannan zanga-zangar to zanga-zangar zai faɗo zai faɗo balle mu masu mata hurhudu nawa su can ɗaya ne suke aure to nan fa masu wuro ɗin kasan kuma aiwa ba iri ɗaya bane da can can saboda haka mu ma in za a zo a buga yanzu za ka samu in da mutum zai auri mata wuro ɗin gabaki ɗaya a ce duk mazaje su sun auri mata wuro ɗin to insha Allah sai sun saura ba za a iya auren su ba to ko manzo Allah ya ce sai ya kai kowane namiji akwai mata arba'in a ƙarƙashinsa. Allah ya samu cika da imani. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne komai ba na Allah, shi ne komai na Allah. Wala ya sabu lanin wala kinan ma'azurun ana musu uzuri lanan lanyar rauma ya sulu domin ba su ga abin da zai gesta an tuɗiƙa alayhim aya, su ɗaɗiƙa alayhim aya, su sa wannan ayan ba sai akan al-muluk wal abid. kama ra'ayina nahnu alhamdulillah kamar mu yanda muka gani yanzu ayan ta fito akan mu kurukuru kowa ya gani me Allah yake nufi ibari da kalamul jimadat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin magana da daskararren abu zai magana in aka ce jimadat daskararren abu yayi magana yanzu wannan ba me yake magana nan alatul karba mukabbara ake ce mata yanzu magana ta ce take fita magana ta ce amma in aka cire zai kai irin yadda wannan yake saboda haka wannan ne ke magana to balle wannan ma ga radio ga tv aiki ma da ta in ya dame ka da surutu ka dauke shi ka maka shi da kasa ka gani ai zai shiru ko ba ka bane to ka ka tabbatar da cewa jami'i ba mutahari kuma ne balle ya mayar maka da naushi shine manzo Allah ya faɗa za ka ga abu jima'at ne amma zai baka labarin ko za ku yi magana tare da shi ko zai maka magana kamar photographer shari'ar tajjil shine alhadib wal gina wa ghayr zalika yanzu duk abubuwan da muka yi muna tashi a nan zai shiga duniya zai shiga duniya muna tashi a nan shine china shine america shine ingila shine saudiya shine gashi nan kasa kasa muna tashi a nan ko minti goma ba zai ba in Allah da zai tafi kuma za a ji kuma ba shi labarin yanzu muka tashi ko ba ka bane kuma ya gaya masa kuma bai karya ba gaskiya ne manzo Allah ya faɗa tun kafin hakan ya faru sai ga wani lokaci aka fara yin radio wani lokaci aka fara yin radio wani lokaci kuma aka fara yin tv duk za a iya sani manzo Allah ya faɗa tun kafin lokacin ya yi haka ne ko saboda haka dole a bi girman annabi Muhammadu ga mai hankali wa min zalika kalamul jimadat ka photographer wa alat at-tasjil fa qarrawa Ahmad fi masnadihi Imam Ahmad ya rawaita cikin musnad ɗinsa min hadisi Abi Sa'id al-Khudri قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يرسوا ده wanda numfashi nake ikon sa la taqumu sa'atu ba za ta da kiyama ba hatta tukallimu siba'ul insu har asiba'u aka ce siba'u karka dauke shi zaki kawai dukkan haiwanul muftari duk dabban da yake iya farauta ana kiran shi siba'u ana kiran shi siba'u wa ta takallama rajulu azabatu sawtihi kai har mutum igiyan hannunsa ma zai ba shi labari zai magana da igiyan hannunsa waya mai telefon mai abin nan ba igiya ba ce ba da igiya kuke magana ba azabatu saudi wa shirki na alihi igiyan takalmin kama zai baka labari zai magana da kai wata hadiru bi ma a hadasa ahalahu kuma ta bashi labarin abin da gidan yake kai duniya yanzu ta ci gaba duk inda kake a duniya akwai waɗansu abubuwan da za ka sa a gidanka kamar irin menene cc something duk inda kake a duniya kana ganin duk kofan ka ko an bude ko a ina kake taba kofan aka yi wayan nomban ka zai kira ka a taba kofan haka zai zai kira ka da wata namba an taba kofan ka ko ya faɗa maka ko ya maka alat ka gane an taba kofa kofan gidanka ba kana america wallahi malam in aka taba shi ya faɗa maka kuma a cikin gidanka duk kuma wanda shi shiga gidan kana kallon su kuma kai kana waje garinka kuma tsakanin garinka da garin mil dubu goma misali duk yanzu ana kan haka a hakan ma ake duk abin da za ka sarrafa za ka sarrafa shi kana ko'ina da idan ka hau sama da ba daɗewa wannan idan za ka hau za ka tashi sama za a ce a kashe waya ga baki ɗaya to yanzu kana saman kana buɗe wayanka kana mu'amala da mutane wayanka tana buɗe da data za ka yi amfani da komai kuma kowa ya zai ganka ba wanda zai ce maka ƙala amma da babu ne saboda duniyar ba ta kai haka ba amma yanzu ta kai ta kai kana shiga ana komi da komi za ka ɗauki wayanka duk abin da ake kuma gaban ka za a nuna maka duk inda za ku tafi a duniya wani kwazo gabon da ku tsallaka kana gani a kan teku kuke kana gani a gaban ka a cikin cibin kana gani ko me za a yi kana gani an wuce ƙasa kaza mun fita daga waje kaza mun shiga ƙasa kaza a sama ba yana nuna maka komai da komai gagarin da za ku sauka yana nuna maka za ku yi ƙasa za ku rage gudu duk za ka gani komai da komai daga kuna tashi zai hango maka zai hango maka tashin kiyama ta yau kuma komi kana gani manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma duk yanzu din muna gani domin mun gangani ba ba muna zai mun gangani eh na'am wa warada wa rawahu aidan at-tirmidhi wa qala hasan as-sahih garib wa hakim wa qala sahih ala shart muslim wa abu nu'aym fi dhiyat al-awliya wa garib wa rawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan abu hurairah wa lafazu innaha amaratun min amarati wannan alamomi ne daga cikin alamomi bai ne da sa'ati wanda yake kusa da tashi kiyama aw shakur rajul an ya kharij yayi kusa mutun ya fita fala yarji ba zai dawo ba hatta ya hadisu na alahu sai takalmin sai bashi labarin abin da yake ciki wa sauquhu da da igiyar ko bulalar da ke hannunsa ma a hadisa alahu min ba'di duk abin da iya gidanka aka yi a baka labari duk gidanka komi aka yi kana zuwa kawai za ka zauna kana gudun da kake za ka murna za ka ji hiran da aka yi a cikin gidan gabaki daya da 'ya'yanka da matanka da wanda suka shigo da me aka kulla ma wannan duk yana yiwuwa gabaki daya har bayan gida in matanka za ta je billahi alazim kana da wallahi duk maza Allah ya faɗa a Bukhari ya faɗa a Turmuzi ya faɗa a Hakim ya faɗa a gashin hadisai daban-daban to kuma ga lokacin muna cikin lokacin yanzu muna cikin lokacin yanzu kai a abuja yanzu dining na cin abinci dining na cin abinci akwai wanda ake kashe masa biliyan daya biliyan dining na cin abinci duk abin da ka sani kuma yana wurin ka zo ka gama wage-wagen bakinka duk abin da ka yi ana ganin ka ko a ina kuma yake shi yana ganin abin da kake yi ko kuna cin abincin da shi ya sani ko me za ka yi kuma yana gani dining ila ma wa ani sabaru wa dahar gadirun wa hatta mata ashku wa mali ajiru hana wa qato rahim lokacin tafiya yayi abin da ya rage wa mutane kawai ista'iddu qabla yawm ar-rahili mutum ya yi tanadi kafin ranar tafiya in mutum bai tanadi ba to abin yana matsowa ne kana ganin ba ba ai wasa ne wasa ne kaf kawai sai ya zuwa ruwa kogi eh sai mutum ya fara shan hagu ya tafi kenan Allah ya kiyaye akhrajahu ahmad bin musnadi wa hada shiru ila alatin sagiratun zahara wannan yana yana nuni akan wasu aloli kanana wanda suka bayyana hadisan a zamani yanzu ku har rajul da yadihi mutum zai kama abin da hannunsa au ya ba a hafi jaibihi ya sanya cikin ajiyunsa batas jala ma dara min alhadisi ta dauki nauyin duk abin da ya faru duk abin da ake yi karamar record da ai record din yanzu na ga mutane ya fara yanzu record yanzu ana iya daukan bidiyonka da magananka a zobe ana yi a agogo ana yi a glass a ɗauki magananka da komi da komi a ɗauki hoton ka duk abin da kake da glass duk ana yi duk ana yi kuma duk manzo Allah ya faɗa ana yi da botul eh wannan ya shi ana yi da bayro ana yi da botul botul din rigar kana ana yi shi duk kuma annabi ya faɗa amma fa bai san gaibi ba eh ni haushi nan kiran eh gun ni gun da yafi damu na kiran na cewa bai san gaibi ba amma kuma duk manzo Allah ya faɗa kuma gashi lokacin yayi kuma gashi ana yi yanzu su jahilan ƴan zamani su gani suke ci gaban zamani to ci gaban kafin ta ci gaba annabi ya ci gaba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai zo kafin ya wato addinin amai da shi ƙauyanci ne a duniya wanda suka fara yin bindiga a duniya beirut ne ai misira ne misira ne suka fara yin bindiga a duniya wayewa gaba ɗaya dama a hannun addini a hannun addini ne yaƙan da aka yi mata da ƙarfin tsiya ne aka juya yaƙa an yaƙe ta ne da ƙarfin tsiya amma komi yana komi da ka sani hatta doktanci daga hannun musulmai ne saboda manzala doktor ne eh doctor ne allura da aka kira shi da hukuna isti'arar sunan a larabci aka ɗauko shi daga hannun tura daga hannun laraba aka samu shi ne kun goma saurari karatun na gaya muku na shehu murusan da suka yi da gumi akan allura na karya sai da ya faɗi wanda ya kirkiri allura a duniya da sunan shi da shekara larabawa saboda manzala sallallahu alaihi wasallama duk ya gama komai ya aje wa ma bakin illa abajadan mutammimu kawai ko ka yarda ka miƙa wuya ka yi imani ko ka sha wahala a yi ta faɗa ranka na baci shi kenan aballahu illa ya ci manuwar huwa laukari alfashi kuna fi majalisun min gairi an yi shura a cikin matsayi ba tare da mutum ya ji ba liyakuna kalamuhum wa sautihim hujjatan alayhi za a ta abin wannan abin zai zamo magananka da sautinka ga baki ɗaya duk ana ji kuma kai ɗin ne saboda gudun karkai ba mutane musu wal hadisu ya hadiru bi annaha satan shiru kuma da Allah yace wannan abin zai nashara tun ana yi a ƙasan turawa na ga muku telgrafo an fara kirkiransa ne bayan harbul alamiya na farko harbul alamiya an yi ne don a san yakin da aka yi a duniya ne ake ciki a ina ya tsaya shugabannin da suka yi tu wannan dalilin telgrafo na farko ke to gashi yanzu ya zo kowane gidan ka gara ma za ka sa amma da gwamnati ne da shi saboda sirri yanzu fa aka zo aka yi ƙanana aka yi manya-manyan radiyo sai dai ka ji labari daga nesa maza Allah ya faɗa ya ce za a yi wani abu zai maka magana daga gaibi wanda ba wanda zai ji ba wanda zai ga gurin da ake yi kawai kudura ce za ta dinga bayyana a gare ka sai dai ka dinga jin sauti ya faɗa maka sunansa ya faɗa maka gurin da yake ya faɗa maka tayin ɗin da yake magana ya faɗa maka kuma tayin ɗin da kai kuma za ka ji shi sadaka rasulullah duk wannan an yi duk manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to ashe kenan wannan gararin da ya faɗa manzala sallallahu alaihi wasallam yace zai zai nashara a hannun mutane bai harujin rajul min baiti mutum zai fita daga gidansa wai ta ruka hatihi zai bar abun a cikin gidan ta sa ahali baiti kalamu tana kiyaye mutanen gidan duk ta kiyaye taro magana wa ma ahadasu da abin da suka suka aikata bayan shi fai za raja sani a kalamu idan ya dawo sai ya sa kayan sa ya ji komai fakanat ka annaha ta hadasu bi ma qadu ba'da sai ka ji duk abin da aka yi an yi kaza an yi kaza an yi kaza watakila an ci naman ka an yi kaza an yi kaza duk baka san an yi ba ko haka ne gaskiya ne ko wa kada yakunu zalika waqi'an al'an fi america europa wa lam tasil ilayna ba'd a lokacin da malamin ya yi fito duk wannan akwai shi a europa akwai shi a amma bai zo misira ba to gashi yanzu ba misira ba dan ƙauyen kayo ma yana da abin rekodin ko to amal istimalul hukumati laha fa mawjudun fi kulli biladi amma hukumomi saboda neman tabbatar da bincike duk abin ya fara shiga hannunsu saboda duk irin wani abubuwan ya ce na wajen cid na wajen kaza na wajen kaza duk za su tattare ko kuna nan kuna ganin ba ku yi koyi ba sai ka zo koyi a sa maka a ce maka ba murya ka bane ko kuma ce recently tuna muku wani abin da ya faru kuma na faɗa muku anan recently shi ne kamar shekara shida ko shekara bakwai da na kasa ya ja mutane zuwa masallacin yi ko kuma ce da aka zo wanda aka turo masa sai ya raina shi ki fitowa sojan da aka turo ba da ya zo yi kira shi sai aka ce ba zai iya ganin malam ya yi tallalan ya to shi da aka je sai aka ce ya kawo kanshi nan zuwa awa kaza eh barai mulki ya tsare kenan eh ko a turo masa ya juju ma juju shi wanda ya zo din bayar da ne kuma ahali ne amma shi bai sama musulmi ba ne shi ne ya zo da aka mara magana yana zuwa dakarunsa gaba gida kowanne suka ga zabaniyawa aka zuwa mara ido tsaya na ba wanda yake matsa shi kadai ne wuce kafin wani ranar hisabi kenan yana zuwa aka kwace duk wayoyinsa aka aji za ka ji aka ramka Allah an baka shawara kar ka je wannan guri sai da shi bai je ba kawai sai suka kunna masa sai suka nuna masa sai ga gumi sai aka jawo wani abin da aka bashi an kice share gumi ga gemu ga karya ai shi yasa nake musulama eh wannan wallahi abin da ya faru kenan ai na tokkada baya ya gama sharewa tunda bai je ba to waye wannan duk haƙurin da aka baka kaki abin sunna ba farilla ba farilla na sallan juma'a ana bin ka bashi za a ci maka mutunci an ɗauke maka sallan juma'a farilla ma balle wannan layi suna layi gudi bin jure ko baka je ba komai to irin wannan kaga sai aka ɗauko shi duk abin da ya yi da kuɗuban sallan kafin ya fara sallan aka nuna mara kuma ya ce bai je ba yana tsammanin su ma 'yan ƙauye ne kamar irin su. Abin Allah kiyaye, walan ma yi ta ƙalat wa kana fi hijiratin mugallakatin ana rataya shi a ajiye shi a cikin gida ala wahadin daƙil sijin yake shi malamin lama yi ta ƙaltu an taba kama shi wa kuntu fi hijiratin yana cikin ɗakin mugallaqatun ala wahdi shi kadai dakil sijin jaa ba'da yawmaini ila salasa rijalin ila babul hujrati sai waɗansu mutane biyu suka zo bayan kwana biyu wajen kofar ɗakin sa wana da ni sai suka kira ni min wara'il babi daga bayan kofar hal ta'rifu alqira'ata wal kitabata suna gaya masa ka san rubutu da karatu kultu na sai ce e fa da kalami warakatan sai suka bani waraka min tatil babi a karkashin kofar suka tura masa yana prison wa qala sai suka ce ikra haji ka karanta wannan summa raddaha ilayya ilayya sannan ka ba mu amsa fa qara'atuha fa idha jiha isdir wa ma sabruka illa billah kai hakuri hakurinka ba dan wani ba za ka yi sai saboda Allah هؤلاء القوم كانوا قلنا أكثر منا أشكال برجن يهيئون لك الحجرة حجرك سنجي مكة تعالى جن لكن حارج السجن أشكال أو جن تقربه وقد وضعوا تحتك لك تحت السرير آلات التسجيل عليك أكرقشن قدمك أقوى أبدا زي لو جدوا مغنك إيه kullu ma talaffaza bihi duk abin da ka faɗa fa idza zaraka adam idan wani ya zo ziyarce ka wa kunta turidu mukhadimatahu in kana son ka yi magana da shi bi sirrin na sirri faktumu ilai a lokacin babu ɗauka sai ka rubuta masa kar ka yi magana da bakinka duk abin da ka faɗa na ɗauka ɗaki ake faɗa masa ka zama magana da manzo Allah ya faɗa da yake fi warakatin wala tukallin da shayin karka yi magana da bakinka fa kana kama kala yace abun haka ne duk abin da kake yi yana nan wannan ya faru to in na kira suna ba zai ba da ma'ana ba sirrin gwamnati eh amma ya faru a wani shugaba to zan faɗi wanda aka so a kore shi a lugusau an fita an yi tafiya ne da shi da aka yi tafiya da shi sai aka ce ma to kowa ya koma gida to an ja bayan ya koma gida sai daga najeriya aka kira shi aka ce na wani sai ce yana ɗaki yana bacci za ka ce a ƙarya ne ka tashi ka ji gashi na a hotel kaza da kaza da kaza mai namba kaza ga mota ka sauka mai namba kaza ta shiga mota za ta kai ka yana sauka sai ga mota tana ɗauka sai ta kai shi yana zuwa sai aka samu an haku ana wani mitin na wanda ba a son ya sani saboda arewa da aka dawo Najeriya sai aka ce kawai ya rubuta resign sai ya faɗa wa manyansa ana sai suka ce babu laifi ka rubuta ka kawo da ya rubuta ya kawo sai aka ɗauki shi mutumin matar shi an ɗauke ta tana fasikanci da wani bai sani ba sai aka ɗauki wata sai aka haɗa a ƙarƙashin wasiƙar sai aka kai akan ya miƙa resign da ya duba ya gani. dalilin da aliku sauke nan bai sauka ba gwamnati bala'i siffa ce ilahi wallahi duk abin da nake anan wallahi sun sani wallahi sun sani duk abin da nake anan sun sani lokacin da zan ma ba wa na kasa wani raji akan shi boko haram na kira darakto na ss na ce turo wakilansa zan kara musu wani aikin da ba su sani ba na ce turo su su zo za su ji wani abu shi ne suka zo na faɗi gidajen da ake training da daddare da wanda ake yi da asuba don a lokacin ana son a tada fitina a garin wallahi wannan abin sai da ya zo da daddare min guriya duk na sani duk na sani ɗaya wurin sun da suke yi ma na sa an ɗauki hoton su sani ba ni ba kowa ba ne amma saboda garin saboda ai ta ga Allah ya karye kadarin su da duk lokacin da suke rashin kuɗi to za su kunna wuta a kada fitina a garin saboda neman taimako su ke nan kawai a kawo taimako kawai shi ne hadafin su amma kowa ma zai mutu mutu wai wai na su ne na Allah su ne na Allah wallahi sai da ba musulmi ba ne a wannan lokacin shi da rasan wallahi sai da ya zuba 20,000 billahi al'azim ya yi mamaki kuma ya faɗo waɗansu maganganu sosai ya ce da za a samu irin haka to da wannan fitar zai sau na ce na sani an karbe wannan abubuwa sai ka rasa me manufar mutane su iya gayan su duniya in suka samu duniya to za ka ji tara an samu in ko ba duniya za ka ji su duk kama an ɗaure bakinsu saboda babu abin da za su yi to dama daga zara sun samu kasan kalla idan insana an ra'a to kudin ya fara tafiya to dole ne bala'i yanzu Allah ya kiyaye ba fa ba je lahira ba mu ni ni nan ba je wajen police station ko wani abu ba za ka bani cin hanci ba duk wani rashin gaskiyar da ake yi wallahi ɗaiɗai ne wanda ban san shi ba wallahi yana wulƙawa ina sani kuma da yawa abubuwan da suke yanzu nan faɗa maka abubuwan da ya gudana a wannan ɗan zagaration ɗin Allah ya kai mamaki shi ba na faɗa masu ya hankalinsa ya tashi da wayin da ya kira suka ki ɗauka yana ganin ɗari bisa ɗari da su yake saboda tsaban neman kawo hankalinsu kuma tashi mun gode wa Allah Allah ya bar mu da manzo Allah mu tsaya a haka Allah ya bar mu da manzo Allah shine kawai nasara kuma Allah ya cire mana kwadayi eh in Allah cire maka kwadayi kana tsaye wallahi ma lafa abin da ba zai yi amma babu bala'i kaman kwadayi to shine kuma an haka eh Allah ya kara musu kwadayi kuma ya hana su biyan bukata ba shi kenan ba yawa kaga ruwa iska ya wahalar da mai kayan kara kenan yawa yana ji yana gani gashi zai isa amma ba zai isa ba Allah ke yi وقال وقع في رواية الترمذي لهذا الحديث زيارة لها معناها ولفظ الحديث عنده والذي نفسي بيده ما يلزم da wanda numfashi na ke ikonsa la taqumu sa'atu Allah ba zai tada kiyama ba hatta tukallimu siwahul ins har sai dabba ko zaki ko giwa ta yi magana wa mutum wa ta yi kalimar rajin azabatin sau har sai igiyan takalmin mutum ya yi magana da shi wa sharike da alimi igiyan kafan takalmin ka sai ya faɗa maka abin da gidan ka yake ciki wata habarar mu da baka labari ba kusu bima a hadasa ahlahu ba'da wa haddasu ta ba shi labarin abin da ya faru bayan sa ya fita ya bar gidan amma komi kamar a gaban sa duk manzo Allah ya haka wa min al-ma'lumi anna al-asranji yaquna al-juba fi sarawil kaga maganar gajeren wandon nan da a juhun gefen wandon nan eh muhazatul afaqihim ajun yana gefe da cinyoyinsu ya ba kuna ki hamaya ta juna hamlan suna sanya abubuwa a cikin ajun ba kowa ya sani ba wa yakunu liwahihim minhum wa mutashaddidin sarawilun za ka ga ɗaya daga cikinsu ko kuma mai kama ya sanya irin wannan wandon wa'ajiyatun muta'addida amma ga a jiki akwai maki-makin aju za ga wani ajiyunsa uku wani ajiyu kan ajiyu wani ajiyu a ƙasan wani duk sai da manzo Allah ya faɗa na wannan zamani yalbisu na kulle ayyami min kawahida a kowane rana za ga mutum yana sa irin wannan walbaki wasu kuma yu'alliquna ha za su sa shi ne kamar na shan iska fi manazilihim a gidansu wa kadhalika al-ahadiyati haka nan da takalma takunu mawdu'atan fil manazili an tattara su a cikin gidaje faka anna hadhihi al-alatu sajira wa innan abubuwan na dobin din ya ba'uha wahidan min fi jaji sarawili wani yana sa abun abun recording din a cikin ajin wannan sa wai tarku mu'allakan ya bashi a rataye fi baiti alal adati kai da kai tsammani kawai ya cire ne ya ajiye amma kuma yana dobin yana dobin ne ba ta kalafazal kalamu sai kaga tana sakar da maganganu wata jilan tana yin tana tun maganganun da ake yi ta kuma tana tarawa waka zalika da iza haka nan a jikin takalmi ma ana sawa wa sauƙin ladhi jarat adatu a shine kamar irin igiyan takalmin nan a cikin sa ba ana sawa ya yi rikodin din komai na gidan baka anna fahizu au azamat saudi au shirkin ali wanda zai haddasa hu to kaman ka ce wannan gajeren wannan da mutum yake sawa masu katon ajihun nan ko kuma a igiyar kafan wandonsa takalminsa shirkin ali ko takalmin shine manzon Allah yake magana akai wallahu a'lam بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون المراد غير هذا مما لم نشهده بعد yace za a sake fito da wani ma'ana kuma zai fito fiye da wannan ma'anan kuma nan baya insha Allah ibaru ibaru bisirika alladhi yal'abu fi bil hayawanat wanda suke wasa da dabbobi kamar wasa da zaki wasa da namaru shi ne na damusa walfiyalar da ce yiwa yadda ake wasa da su amma tsoron sala hata ta kalimar su bawon ins dabba su yi magana da mutum wafi riwayatin al-insan ko isharatun ila sirri allati تستعجل في الأسد والأمور والفيولة وغيرها من السباع في الألعاب العجيبة wanda suke sa yanzu dole ke kallon silima din indiya ya san ana wasa da giwa ana yin tsalle-tsalle da zaki ana yin tsalle-tsalle da damusa duk kuma babu takunkumi a bakinsu kuma akwai mai faɗa musu su yin su yi manzo Allah ya faɗi wannan ya faɗi wannan yace kuma su yi wasa na abin al'ajabi kuma a zo a cika gurin ana kallo gashi kuma ya faru a ce yin jin ɗin ƙasan indiya mu ɗauka daga mota indiya wanda suke faɗa ya kai shekara kusan casa'in ko shekara tamanin amma yin tim ɗinsu shine kamar asalin fetur a Nigeria wajen kawo musu arziki sun kai shekara ɗari da wani abu domin sun yi a kwanakin bayan sun yi kamar shirye-shiryen fim ɗinsu ya kai shekara ɗari da wani abu kuma a ciki aka gani mafiya yawa a wajensu aka gani haka ne to maza Allah ya yi bayani a kai to mu kadarta duk wa'innan abin sun faru shekara ɗari da kaɗan ne ɗari da kaɗan ne ɗari da kaɗan ne kuma duk maza Allah ya faɗe su shekara dubu ne baya da ɗari hudu mu ce da ɗari uku ko mu ce da ɗari biyu da arba'in a ce an ba da shekara ɗari biyu ɗin duk wa'innan abu sun bayyana to manzo Allah ya ba da labarin su shekara dubu da ɗari biyu kafin su fara faruwa amma ba annabi bai san gaibi ba ai daga wannan kawai ya isa mutum ya gane waye annabi Muhammadu na'am wato hadibahum fatafhamu kuma mutumin ya musu magana kuma su fahimta wato umaru ya ce su yi kaza watan ha kuma ya ce su bar kaza wa ta'amuru watan ha hazbu iradatul la'ili kuma su bi abin da ya ce su hannu ga barin abin gwargwadon yadda mai wasan da su yake so kuma gashi zaki ne gashi kuma damusa ne kai ka shiga ka faɗa mar mana ko zai ji naka to maza Allah ya faɗa kuma gashi an yi sadaka rasulullahi gaskiyan abin kuma ya zo ba ta hannun ba ta hannun wanda ma bai san da Allah ba ma watakila maciji ne Allahnsa ko ko inuwa ne Allahnsa ko sa ne Allahnsa amma kuma gashi nan din dai ya yi wanda yanda annabin ya faɗa Allah ya kiyaye wata hadi ruhiya bi umuri nu ahbari la yadruku illa man man jahil man jahalha min jahata ko eh abaka labari cikin al'amari cikin waɗansu abubuwan da ba baka san su ba sai dai ta inda ya zo kawai da ka ga abin ka san yadda abin yake ibaru bi kalamin allati saratu takazul yawma listikishafi ashabul jara'im manzo Allah ya bada labarin yadda za a yi a binciki masu laifi kuma a gane barayi don fashi salo salon sata wanda zai fito a ƙarshen duniya manzo Allah ya faɗa ga yadda abin zai kasance kuma ga yadda za a gane su وكذلك يدخل في قوله تعالى وتكلم السباع الانسان duk yana daga ciki dabba ya yi magana wa mutum a saki kare ya zo ya karen ya gaya maka a saki kare ya zo nan ya kama wandon wani ya rike sai ya kai shi me ya gaya masa ga ɓarawo ƙarya ne kuma kai ba ka yi satan ba ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da kai amma wajen ɓarawa zai je kamo kuma ya kawo ku yi ta kokuwan tsiya da shi sai ya kawo ka kuma ya zo mai gidansa yana ofis ya zo ya kai masa ya ce gashi nan ga ɓarawan kaga takallama alwuhushul insan ko takallama siba'ul insan kenan إشارة إلى ظهور الكلاب التي شار البوليس اليوم يتكزها لاستكشاف الأرباب الجرائم الإنسانية wannan shine isharar da Allah mazalla yi akan police dog wanda in an yi kisa ko an yi sata kisa a yi kisa a gudu wata guda a zo a yi bincike a saki karen karen yanzu ya shishina ko zai gaya maka ga wanda ya kisa ka gama wankan ka da duk sabulan duniyar nan ka sa turaren da ka ga dama amma zai kama ka kuma aka kai an kai ni haya da kanka za ka ce eh kai kuma ka faɗi yadda aka yi manzo Allah ya faɗi haka wayya min nau'in khas min al-kilab wannan wasu karnuka ne daban babu irin su da a duniya yujadu ibadul bilad al-urubba ana samu su ne a wajen urubba hudiya kudaratan ala idrakil jarima an ba su karfi na riskan manyan-manyan zunubai min sahibi ya bi haisu layi muka kuma ba sa kuskure su mai yi hadarin bolis bi zalika bi turuqin al-ma'luma indahu kuma an suka zo da binciken suka tabbatar to kai da kuke kwana wajen ɗaya da shi baka san shi bane amma karen ya ganka san kai ne kuma ba baya nan kai ba wai karen ya ganka bane kai a da shi shi ne shi shi ne da irin ilimin da Allah ya bayar faruwan karnukan da zamanin da su faru ma daban manzo Allah ya ishara sadaka rasulullahi ya yi gaskiya ga sunan muna tare da su a jos ba sai ka je abuja ko lagos ba ko balle ka ce a kasan duniya ma'ana an gama ci har abin ya shigo ana bincike a yanzu da tsuntsaye tsuntsu ana bincike da tsuntsaye su gane gurin da illa yake tsuntsuwa ana bincike da ita a sake ta zo kan gidanka baka san komai bane kana ganin kawai matafiya ce ma'aikaciya ce kuma duk manzo Allah ya faɗa duk manzo Allah ya faɗa ai kun san ana farauta da tsuntsaye to haka ana kuma bincike da su to amma baka gane ba wannan ma sai ka koma ya annabi Sulaiman huda huda ja'at min saba'in bi naba'in yaqinin ko ba haka bane ita zo ba wa nabi Sulaiman report ai ta bashi komai to yanzu din ma akwai su watakila ka ce mu'jiza ne ya bayyana eh mu'jiza ne na manzo Allah ya bayyana shi mu'jiza nawa ya bayyana a hannun wanda ba musulmai ba kuna tsaye kana tsaye ce maka kasar nan da fetur kai kuma baka gani ko ba yi wannan duk gashi nan kuma duk manzo Allah ne duk ya saka wa al'umma amma mutane suna nan kawai mutum kullum a dakume a rikice mutum bai iya riskan kansa ma ya gane shi ba balle wani abu Allah ya kiyaye Allah ya kara mana sabon Allah wala ya fa annal kilab min as-sibai bil lugati wa shar bai buya maka bare ka gane dai asibau kare yana daga ciki domin yana daga cikin muftarisu fal hadis wa in kana mutamilan hadisin ko da yake zai dauki abubuwa da yawa lana ta tuka lurjiha ba'd kalaman haqiqiyan da su yi magana magana haqiqi ila an zakaraha ba al alat allati hada tajil kalam ana ke sawa kare ya dauki hoton komai kuma ya zo da labari kuma ya zo da nashi a sake shi a tura shi je wani gari ya yi research kai wallahi billahi azim ana yin bincike da kifi wallahi kifi a sake shi daga australia a turo shi ya zo yi bincike a nigeria ya zo yi bincike a nigeria kuma ya koma kifi to idan mutum ya yi haka ya ubangijin da ya yi mutum jama'a afala ta ake lulu afala ta tafsirun afala ta tafakkaru idan mutum ya yadda da kansa kawai yana zaune haka kawai je kana yi ka anya ta ina zai fahimci bayan da Allah yake nufi da shi ba za a fahimta ba to shi yasa na ce muku zuwan izala yana daga cikin alamomin tashin kiyama saboda ya rubuta abubuwa sai an koma daga baya an sake sabon shiri Allah ya rubuta abubuwa wanda baka san ma aikin da annabin ya zo yi maka baka sani ba balle ba ka san darajar wanda ya zo maka da abu kowanne daidai ne wanda ba sa sun sa suna ganin annabin kamar abokin su bane saboda ka bayi da daraja wanda mu mun tashi mun ga abokin wanmu ma muna girmama shi ba babanmu ba abokin wanka baka isa ka zauna gurin da yake zaune balle yayi magana ka amsa sai aka zo duk aka ce haramun ne bidiya an kai ma Allah ya tsine maka kai dan wuta ne ba haka bane sai uban ma ya zamo je kana yi ka in ba shi da amfani ma'ana ya zamo liability in kasancewa ba za ka samu wani abu ya gani ya ce gaji ka aikin nan kawai sai ka kauce duk izala ce ta kamara kuma ba yadda za ta yi ta gyara gidanta ma ba ta gyara babu saboda min alamatul qiyamati Allah ya kiyaye an zakara ma al'adat allati hadatha litasjil kalamu ibar rajul bi wa fa'ala ahlahu min ba'di qarinatun wannan qarina ne alama zakarahu li anna al-jam'a zahara fi waqtin wahid domin wai da abubuwa duk sun faru a lokaci daya to gonan gidan gonan gonan dabbobi su ne mai zuko manzo Allah ya faɗa to shi ne za mu shiga in Allah ya wani sati gonan dabbobi yaya aka yi sannan kuma sai mu zo magana fetur to daga nan ne za ka ji yadda manzo Allah ya ishara akan yakin da aka yi na gal sai da manzo Allah ya faɗa abin da zai sa a yi yakin duk sai da manzo Allah ya faɗa yadda za a zo a yi sulhu sulhu ya sake ballewa a sake yin sulhu ya ce to na ukun a saurari abin da zai yanzu an yi biyu saura ɗaya sai kowa ya shirya haka ne duk gashi da za mu zo komi da sunan fetur yadda manzo Allah ya bashi suna biyu a wannan gurin ya ce masa zahabul aswad anan duk dai ya mu zo insha Allah bi iznillah li halaka man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyinatin wanda ya yarda annabi ya san gaibu ya zauna lafiya ya gyara zama eh mutum ya gyara zaman sa ya san cewa ko tashin kiyama ya matso wanda yake ganin cewa ba komai akwai Allah to babu komai akwai Allah eh sai mutum ya ci gaba da abin da ya ga dama wa hadarar manzo Allah ya dauki annabi ba komai bane zai sha mamaki wa mutubular sara'iru amma ba shi aje lahira ba a nan sai mutum ya sha mamaki wallahi Allah ya kiyaye mu Allah ya karfa mana asiri Allah ya taimake mu Allah ya kara mana son manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما ربنا اغفر لنا بالله ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا هادي قدر بدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين